ya rasulullah أعوذ بالله السميع العليم والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على الفاتح الخاتم ناصر الحج بالحج والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره من قدار العزيز ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله وعلى رأسهم سيدنا أبا بكر الصديق وعمر الفاروق وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب وستة الباقية لا زالت إلى الأولى راكية وكافة أصحاب رسول الله المهاجرين والأنصار والتابعين وتابعيهم بإحسان إلى يوم الدين ورضي الله تعالى عن قلوب المكتوم وهاتم المحمدي شيخنا أحمد بن محمد التجاني الحسني السالم الفاسي ورضي الله تعالى عن غوث الأقواسي ودب الأقدابي فريد دهره على الإطلاق حاتم الأتمني أبو إسحاق على جبرانياس ورضي الله تعالى عن شيخ أمربي وقائدي وفهري وملاذي واجدي إلى الله شيخ إبراهيم مسدد جعلنا الله من أهل السداد والأمن والستر والكمال والمعرفة والعزين والتصديق واللطف والرشد والهداية ورضي الله تعالى عن كل من يتعلق بأجيال أهل الله من يوم أهلت الدنيا إلى انتهائها يا همة الشيخ اهدر لنا بهذا المهدر والتأت فيه بنظرة تأتي لنا بالزفر اللهم يا لطيف أسألك اللطف فيما جرى به المقادر ولا حول ولا قوة إلا بالله على العظيم الحمد لله ولا عبد الله وما بكم من نعمة فمن الله muna cikin dai ashifa bi ta'rifi bi huquqil mustafa sallallahu alaihi wasallam ashfa'u waraka ashfa'u waraka ne min kulli aibin min kulli ma yashtamilu al-insan da abinda mutum zai tara gaba daya waraka na cikin ashfa' وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين ولا يزيد الظالمين إلا حسارة شفاء من الله وركاني نكومي دكومي كومي دكومي وركاني musamman a ɗauki ɗabi'a irin tasa ba karatun ba mutum ya ce maka shi ahli suna ba ne ba mutum ya ce maka alkitabu wasu sunnatu ba a menene aikin ɗabi'ar ta yi daidai da ɗabi'ar annabi in ba ta daidai da ɗabi'ar annabi muhammadu ba a watsa da ita suna ne kawai suna ne duk ɗabi'a a ɗabi'ance ake gane duk abin da ake koyi da mazalla ma'ana aiki domin Allah abin da ya ce imalu fasirallahu amalakum wa rasuluhu wal mu'minun ku yi aiki Allah ya ga aikinku mazalla ya ga aikinku muminai ma su ga aikinku haka Allah ya ce ba a faɗa baki ba shi ba ne maganan baki wa zalika hizbun muzannadun da shi da kukan zuma duk ɗaya ne duk ɗaya ne Allah ya girmama abubuwan da ba su da girma suka zama masu girma sun samu ne da annabi wanda ba kowa ba ya zama kowa to ya zama kowa ne da manzalla eh komi abinda kake ganin ba kai baka kai ba amma in ka kama annabi zaka zama duniya da lahira komin kaskancinka zaka zama musharrafun rafi'u darajat Allah kai mana haka faslun fi sirqi aqwalihi gasken maganganun manzo Allah fi jami'a hawalihi cikin dukkan halayensa wa ma aqwalihi wa ma aqwaluhu alayhi salam zantutukan manzo Allah alayhi salatu wassalam faqamat ad-dalail al-wadiha dalilai wanda suka bayyana sun fito fili bi sihhatil mu'jizati da ingancin mu'jizozi mu'jiza wanda yafi kowane mu'jiza shine alqur'ani mu'jizar da Allah ya bayar wanda yafi kowane shine alqur'ani ala shirki domin duk wata mu'jiza ta faru ta ƙare an yi na annabi an yi na annabi nuhu an yi na annabi ibrahim an yi na annabi suleiman an yi na annabi musa an yi na annabi isa alayhi salatu wasalam duk wa'annan sun wuce amma na manzo Allah ila an yab'asallaha ya mahu na maza Allah har Allah ya ɗauki har duniya ta ƙare mu'jizar maza Allah tana bayyana ba ƙarau ba ce kuma dukkan mu'jizatihi mu'jizatihim mu'jizatihi duk mu'jizojin nan da yake faruwa ya faru a wajen annabawa kaf gaba daya mu'jizar annabin ne na maza Allah ne saboda haka wajibatul umma al'umma sun hadu fi ma kana dariqul balag wanda ya kasance hanyarsa isar da manzanci ne annahu ma'sumun manzala Allah ya kiyaye shi ma'sumun fihi Allah ya kiyaye shi cikin sa min ibarin an shay'in minha dhikla ma huwa bihi ya faɗi wani abin da ba haka ba babu babu a wajen mujalla ya faɗi wani abu wanda abin ba haka ba ne babu shi la ƙasadan wa amdan babu nufi ko kuma da ganganci ko mantuwa ko galabi babu duk abin da manzala ya faɗa haka ne duk abin da ya faɗa haka ne babu wani magana wanda yake galadi ne sahu ne a maganarsa magana ce wanda Allah haka ya shirya amma ta mudul hulf fi zalika gangancin ganganci na jinkiri cikin wannan na labari famun tafin an kure shi bidin dalilin mujizatul qa'imati saboda dalili mujizarsa tsayayya ce wanda take tsayawa maqama qaulin lahi shine ke tsayawa maganan maqamin fadin ubangiji sadaka fi ma qala duk abin da manzo Allah ya faɗa Allah ne ya faɗa ittifaqan wannan ittifaqi ne wa bi ribaqi anil millati da dukkan rufi rufin ma'abuta addinai ijma'an baki daya sun yarda maganan manzo Allah maganan Allah ne wa ma'uquhu ala jihatil galadi in aka ce ga wani abu ya zo amma an samu galabi fi zalika cikin wannan fa jihadi sabili inda al-ustaz Ali Ishaq al-Isra'ini abinda za a dauke shi a wannan matafiyar na Abu Ishaq Isfir Abi Ishaq al-Isra'ini yana cewa wa man qala bi qawli wanda yace haka yace wa min jihati ijma'i faqat a bangaren ijma'i ne wa wurudi shar'i da zuwan shari'a bintifa'in bintifa'i zalika da korewan wannan wa ismatin nabi da kiyayewan manzo Allah la min muqtadal mu'jizati ba ta bangaren hukuncin mu'jiza ba nafsiha ita kanta inda liqabi a wajen alqali Abi Bakar Baqalani wa man wafaqahu da wanda ya dace da shi likhtilafi bainahum cikin sabanin da ke tsakanin su fi muqtadad dalili cikin mahukuntan dalili ani dalilul mu'jizati yana nufin dalili na mu'jiza la nadawilu bi zikrihi ba za mu tsawaita da ambatansa ba fanaharju an garad likitabi za mu fita daga manufan littafin bal a'a na tamudu za mu dogara alama wa qalihi ijma'ul muslimina da abinda musulmai suka ijma'i annahu la yaju alaihi hurfun bai halatta bai halatta a ce an samu wani jinkirin magana fi alƙauli cikin fadi fi iblagi shari'ati a ce mazala bai isar da shari'ar da ake nufi da shi ba wani ilamu da sanarwa bi ma a habara bihi an rabi cewa laba abin da aka ce fada ya takaita wani abu wa ma wahahu ilaihi min wahayi da abin da aka masa wahayi aka yi masa ila aka an sanar da shi min wayi da gwayinsa la ala wajhil amdi ba ta fuskan ganganci ba wala ala ghairi amdin ko ba ta fuskan da ba ganganci ba wala fi halata yarda ko hali na rida wa suhud fushi wa sihhati wal marad ko in ko lafiya ko rashin lafiya wa fi hadisi abdullahi bin amr a cikin hadisin abdullahi bin amru bin asi kultu ya ce ya rasulallah ya manzo Allah aktubu kullu ma asma'u minka rubuta duk abin da nake ji a gare ka kala nam sai manzo Allah ya ce eh kultu sai na sake cewa firda wal gababi a lokacin kana cikin yarda ko kana cikin fushi rubuta haka kala nam sai manzo Allah ya ya yarda fa inni la aqulu fi zalika kullihi illa al-haq ba wani abin da nake fada ko cikin fushi ko cikin yarda duk gaskiya nake fada ban taɓa faɗan maganar da ba gaskiya ba ji maza Allah. Wala nazid ma'ashar na ilai, za mu ƙara abin da aka ishara min dalilin mu'ujizati alaihi na dalilin mu'ujiza a gare shi bayanan za mu ƙara bayani. Fana ƙulu sai mu ce, Iza ƙamatul mu'ujizatu ala sirki idan mu'ujiza ta tsaya akan gaskiyansa wani la yaqulu baya faɗa ilal haq shi gaskiya wala yablugu anillahi baya yisarwa abinda yaji daga wajen Allah illa shirka shi gaskiya wannan mu'jizata domin mu'jiza qa'imatu maqama qaulillahi ta'ala lahu yana tsaye ne a matsayin fadin ubangiji da ya gaya wa manzo Allah ya yarda da shi yace sadakta kai gaskiya fi ma taskuru wa anni duk abin da kace daga gare ni ne na yarda an yi abin kuma in dai ka ce ni ne ne in kai intisabin sa zuwa gare ni ma'ana Allah ya gaya wa manzo Allah haka duk abin da manzo Allah ya ce Allah ne ya ce shikenan wa yaqulu manzo Allah yana cewa inni rasulullahi ilaikum ni fa manzon Allah ne zuwa gare ku liubaligukum ma ursiltum bihi ilaikum dan isar muku abinda aka turo ni da shi zuwa gare ku wa bayyana lakum dan bayyana muku ma nunzila ilaikum abinda na saukar zuwa gare ku wa ma yandiqu anil hawa in huwa illa wahyun yuha wa ma yandiqu anil hawa manzo Allah baya magana saboda son zuciya in huwa magana da manzo Allah yake faɗa illa wahyun sai dai abinda Allah ya ce ya faɗa ne yake faɗa wahayi ne وقد جاءكم رسول بالحق حقيقه manzo ya zo muku bil haqqi da gaskiya min rabbikum daga ubangijin Allah ya sake fada wa ma ataakum rasulu da abinda manzo ya zo muku da shi fa khuzuhu ku karbe shi wa ma nahakum anhu da abinda manzo Allah ya hane ku fantahu unisanta fala yasihu an yujada minhu fi hadha albabi habaran babu abin da ya inganta a samu a cikin wannan babi wani labari da khilafi mukhbiri mukhbari sabanin wanda ya fada ala ayi wajen kana ta kowane fuska ya kasance falau jawazna alayhi galada da mun halatta masa da galadi wasahawa da rafkanuwa lama ta mai ya zalana ni gari da bai samu tamizi akan wani abu ba wala talada alhaqu bil batil ba za a hada ƙarya da banna gaskiya da banna ba fal mu'jizatu mu'jiza mustamilatu ala tasdiqi da duk mu'jiza ta taru ne ala tasdiki wajen gaskata shi jumlatan wahidatan jumla daya min gairi hususin ba tare da keɓanta ba fatanzihun nabi sallallahu alaihi wasallam an zalika tsarkake manzo Allah akan wannan duka wajibun wajibi ne burhanan wajen kafa dalili wa ijma'an da ijma'i kama qala abu isa radiyallahu anhu kamar yadda abu ishaq al-isra'ini ya fada Allah masa rahama safi na kirji ni ne haka transoma ne a kusa da ni ko? ne? hai Allah ya samu gama lafiya Allah ya kara mana sa'an nan faslun fasali tiradil mu'allifi akan raddin mai talifi da babin shubahati ga babin shubaha wal matsayini da babin wanda suke suka karaddihi kamar raddin da ya yi likistatul garaniki da ya yi raddi akan isan garani ƙul'ula wa babu shubahi da waɗansu shashi na a shubahi a ta'ako na na shubaha allati ya tamassaku biha azzayihuna wanda wasu sun yi riko da irin wannan magana amma karkataccen abu ne waqatta wajjahtu huna na fuskanta anan libab libab da'ini da'ini da'inina ga masu suka ya karkato da su'alat wasu tambayoyi minha daga ciki maruya min annan nabiyya sallallahu alaihi wasallama abinda aka rawato cewa manzo Allah lamma qara suratu wan najmi idha hawa lokacin da ya karanta suratu najmi yazo afraitu man lata wal uzza wal manata salisata al ukhra qala sai ce tilka tilka tilka garani qulula وإن شفاعتها لترجى ويروى ترضى وفي رواية إن شفاعتها لترجى وإنها لما الجرانك الأولى أكن أفرأيتم اللات والعزى والمناة salisatan ukhra kaga alloli uku kenan sai aka ce wai manzala ya amsa yace tilka tilka ligarani qulula wa innan abubuwan guda uku wa inna shafa'atu ala turja ana neman ceton su waiwa yurtaza ana yadda da shi ko an yadda wa fi riwayati inna shafa'atu ala turja wa fi riwayati nukura wala garanikatul ula tilka li shafa'atin turja fala ma khatama sura lokacin da ya gama surar najmi sajada sallallahu alaihi wasallam sai sujudi wasajjada lil muslimuna ma'ahu musulmai ma sai sujjada tare da shi wal kuffaru da kafirai lamma sami'u asna ala alihati lokacin da suka ji lokacin da suka ji wato an yi sujudi wa manzala ya yi sujudi a ƙarshen suran sai suka yi tsammanin musulmai sun sujudi kafirai ma sai suka yi sujudi sai da karatu